وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأخوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فإن سبيلا إلى وقاية النفس من أضرار المسكرات والمخدرات ومخاطرها يشتمل نقاط التالية أولا تعميق الاحترام لأمر الله ونهيه ذلك أن الإنسان إذا اعتقد بكمال رحمة الله وحكمته فيما خلق وقدر وفيما أمر ونهى ورضي بكل تعاليم ربه وأحكامه وتقب وتقبلها بقبول حسن وسارع إلى تنفيذها دون ضجر أو خرج ودون تحييل على القانون أو خروب منه لأنه يدرك تماماً أن الله حكيم خبير رحمن رحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سورة الأحزاب ثانيا التربية الإيمان على محبة الله والخوف منه والحياء منه وتعظيمه والخضوع له سبحانه وهذه تربية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام فلما نزلت آية التحريم الخم لم يترددوا ولم يجادلوا في تركها بل بادروا إلى امتثال أمر الله واجتناب نهيه وأسرع كل واحد منهم إلى سكب ما عنده من خمر حتى جرت الخمر في أذقة المدينة ففي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ فضيخ فأمر رسول صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي أبو طلحة أخرج فأحرقها فخرجت, فخرجت فهرقتها فجرت في سكان المدي في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما طيموا المائدة ثالثا أداء الواجب وتحمل المسؤولية بصدق وأمانة من طرف كل فرد من أفراد الأسرة ومجتمع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فعلى الأسرة أن تقوم بدورها في حسن التربية والرعاية والمصاحبة وعلى المس... وعلى المؤسسات الدينية والتعليمية أن تقوم بدورها في تعليم نافع والتربية على المبادئ والقيم وعلى الإعلام أن يقوم بواجبه في توئية الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم وعلى الدولة أن تقوم بواجب بواجبها في ردع المخالفين وتأديب المرجوين رابعا العلم بما ينتج على بما ينتج عن تعاطي المخدرات والمسكرات من نتائج سيئة وتصرفات مخزية وظل ومهانة وكذا وندامة فلو رأى السكير نفسه وماذا يحصل له حال سكره لو رأى نفسه وهو يمشي في مثال البهيمة التي تقاد لتذبحها بل البهيمة تميز بين الخفر فتبتعد عنها أما السكير فهو في حالة يرثي له ولو رأى الناس وهم يضحكون عليه ويسخرون منه ولو رأى السكير أهله وهم في حالة ذعر وخوف عندما يفقد عقله فيوصل في بيته كالثور الحائش فيا من ابتليت بالمسكرات والمخدرات تذكر أن الله مطلع عليك فأين الخوف من رب العالمين وأين الحياء من أحكم الحاكمين يا من تبلي يا من تب يا من ابتليت ال- بالسكر بالمسكرات والمخدرات ماذا يكون جوابك حين تسأل عن هذه الأموال التي نفقها في المخدرات والمسكرات يا من ابتليت بالمسكرات والمخدرات فكر في عواقبه فإن كنت تاجرا فلا تأمن لإفلاس فكثير ما كانت المسكرات سببا في الفقر والجنون والفضيحة والفضيحة بين الناس وإن كان موظفا فعاقبة أمرك إن تشريد والطرد من الأعمال من الأعمال ما تصاب به من أمراض فتاكة والآلام وأوجاع يا من ابتل يا من ابتليت بالمسكرات والمخدرات أما تذكرة الموت ألا تخشى من سوء الخاتمة عند سكرات الموت فكم من سكير اربد أن عند الاهتضار يلقن الشهادة وهو يطالب بكأس الخمر ليشربها عياذا بالله فتب إلى الله وعد إلى الله ما دمت في زمن الإمكان فالتوبة تجب ما قبلها تجب ما قبلها والتائب من ذنب كمن لا ذنب له وإذ نفسك لعلها ترق وتلين وافتح آذان قلبك لعلك ترجع عن غيك واذكر يوما يقوم فيه الناس لرب العالمين يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويوم يعض الظالم على يديه نداما على ما جناه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الانفطار فعد إلى الله وابتئن أن مستنقعات الموبوءة والبيئة المشبوهة والصحاء والصح والصحبة سيئة فذلك خير وأنفع لك في دينك ودنياك فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا سيرتكم وأفعالكم مع الله وتجنبوا ما يخجلكم ويخزيكم عند الوقوف بين يدي الله اتقوا الله واشكروه على نعمه الذي على نعمة الدين المحكم الذي أهلت لنا فيه طيبات وحرمت فيه علينا الخبائث اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم bayan haka bayan Allah kamar yadda muka ambata a huduban baya ta satin da ta wuce matsalolin da shaye-shaye ke haifarwa daga cikin hanyoyin da suke magance wannan matsaloli malam yana cewa ga su kamar haka abu na farko mutum ya zama ya zama mai zurfi cikin girmama abin da Allah ya halalta ya yi zurfi wajen haramta abin da Allah ya haramta duk abin da Allah ya ce bayi so to karka ƙi abin da wasa duk abin da Allah ya ce yana so to ka yi zurfi wajen yin wannan abin wannan zai baka dama ka nisaci dukkan wasu abubuwa wannan shi mutum ya ƙudurta cika cikan mutum ba zai cika ba sai ya ƙudurta rahaman Allah da hikimansa cikin abin da ya halitta ya ƙaddara da abin da ya umurni da abin da ya hani ya yarda da dukkan waɗannan abubuwa in Allah ya hana ka ne saki abin ko menene in Allah ya, ya ce a yi to kar ka damu da zargin mutane kai ka aikata abin ko menene don haka ah, kuma haƙiƙa mutum ya sanya hukuncin Ubangiji shine sama da komi, kuma ya karbi duk abin da zai karba umarni da ya zo daga wajen Allah da kyakkyawan karba, kuma mutum ya yi gaggawa zuwa ga watsa wannan umarnin ba tare da gajiyawa ba, ba tare da sakaci ba, ba tare da a, a, lalaci ba game da dokokin Allah, ko mutum ya guje masa, domin me mutum ba zai riski cikan mutum ba har sai ya sanya cewa Allah shine gwani shine mai hikima shine mai rahama shine mai jin ƙayi domin ubangijinka ya ce bai kasance wa mumini namiji ko mumina mace idan Allah ya yi hukunci a ce kuma shi yana da zaɓi ba duk mai imani in an ce Allah ya hana abu kaza to baka da zaɓin naka ai mutane ai ana yi a kaza ai wani ya ce kaza ai wasu sun ce kaza a'a don haka wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu amran an yakuna lahumul khiyara mutum bai da zabi in an ce Allah ne shikenan an gama baka da sauran wani zabi ko wani ce ce ku ce kawai bi ne naka suratul ahzab abu na biyu mutum ya reni imaninsa akan son Allah da jin tsoron Allah da jin kunyan Allah da girmama Allah da ƙasƙantar da kai ga Allah waɗannan abubuwa suna daga cikin tarbiyyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da sahabbansa a kansu masu daraja lokacin da Allah ya saukar da ayan haramcin giya ba su tsaya suna wani kai komo ba gagiyan a gabansu an haɗa fati an haɗa menene da Allah ya saukar da aya ta ƙarshe domin ba rana ɗaya Allah ya haramta giya ba. Don haka da farko Allah ya kawo aya ya ce, Ya ayyu hallazi na amanu, la taqrabu salata wa antum sukara. Ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kusanci giya. Idan kuna ci ai kar ku kusanci sallah idan kuna cikin maye. Saboda abu ne da mutane suka saba da shi ake jawo su kaɗan kaɗan sai Allah ya ce to kar ku kusance ta idan kuna cikin maye. ku bari har sai kun san me kuke faɗa. To lokacin da suka yi wannan suna yi suna yi sai ta jefa musu shaku to ki wannan abu ba ta da amfani. Aka yi gaba sai suka zo suke tambayan manzon Allah menene matsayin giya. Manzon Allah Allah ya ce masa yas'alunaka anil khamri suna tambayan ka game da giya. Allah ya ce ka gaya musu qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi amma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ka gaya musu giya din nan laifi ne mai girma amma tana da amfani a wajen mutane ɗan kaɗan amma laifinta ya fi amfanin ta yawa daga nan sahabbai suka daɗa raguwa da can wasu sun bari wasu suka sake raguwa saboda menene wannan abin da akwai matsala lokacin da Allah ya kawo aya na ƙarshe ita ne wannan da yanzu malam mai hudu ba yake magana a kanta ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu ana saukar da wannan aya wasu sun yi da'ira ana shan giya a gidan Abu Talha daga nan Abu Talha ya ce a kifar da ita ba a taɓa yin giya mai daraja mai tsada mai yawa irin wannan ba amma an haɗu wasu sun sha wasu kuma suna ƙoƙarin sha sai ga aya ta sauka tana sauka saboda tsananin biyayya na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tunkuɗe ta ta dinga yawo kwararo a cikin kwazazzabo na Madina sai ana ganin ruwan ta yana wucewa sun miƙa wuya to su ba sa sakaci in an ce Allah ya faɗa yana faɗa za su aikata da irin wannan manzon Allah ya tarbiyantar da sahabbansa ya kamata a ce mu ma haka muke da zaran an ce Allah ya hana mu bar abin gaba ɗaya an ce Allah yana so a yi mu yi abin gaba ɗaya ba wai sai giya ba duk abin da aka ce Allah ya hana to ka sani ba a banza Allah ya hana ba don haka yayin da Allah ya saukar da wannan aya na haramcin giya ba su tsaya wani kai komo ba ba su yi jayayya ba wajen barinta gaggawa suka yi wajen bin umarnin Allah da nisantan abin da Allah ya hana kuma suka zubar da ita suka koma zuwa ga bin Allah don haka a sakamakon haka ɗin wasu daga cikinsu sai suka ce to ai wasu sun halaka tunda already wasu sun sha wani kofin yana hannunsa yana cikin cikinsa amma sai aka ce ya ce to ai sun sha a ciki sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku sani Allah baya kama ku da laifi cikin abin da kuka riga kuka ci ku riga kun ci kafin a haramta to wannan abin da kucin ba haramun bane a wajen ku don haka kar ku tafi da wani kokonto ko wani matsala cewa akwai damuwa babu damuwa don haka bayan Allah mu yi ƙoƙarin bin dokokin Allah abu na uku mu bayar da wajibin da Allah ya ɗora mana akan abubuwa wanda suka shafi gaskiya da amana musamman abin da ya karanci yake da yawa kenan akan a halin rayuwar da ake ciki yanzu inda za a yi huɗuba akan amana daga nan har sallar la'asar ana karanta matsalolin amana da kuma yadda mutane suka ɗauke ta ba za a ƙare ba a dunkule mutane su yi ƙoƙari su kiyaye amana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni don haka yana daga cikin abubuwa da suke kawo mutum ya tsaye akan hanyar Allah don haka ku ɗauki nauyin da Allah ya ɗora muku wajen yin gaskiya a al'amuranku kar ku zama masu ƙarya kar ku zama macuta ku rinka yin hisabi ma kanku daga safiya zuwa faɗuwar rana cutan nawa kai ƙaryan nawa kai mu rinka lura da waɗannan mu kiyaye don haka mu kiyaye amana ta kowane yanki ta kowane tsakaninka da ko mutum ne ɗan uwanka a jama'a ne masu yawa a harkan kasuwanci ne a harkan aikinka ne a harkan menene ka tsare amana ka yi gaskiya wannan in ka yi ka kubuta daga dukkan wasu matsaloli da za ka fada a cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkanku makiyaya ne kuma dukkanku Allah zai tambaye ku akan kiwon da ya baku wajibi ne akan dangi su tsayu da kiyaye kyakkyawan tarbiyya na iyalansu da zuriyansu da kiyaye zamantakewansu da kiyaye dukkan tsari na tushen bin addini kamar yadda addini ya zo da shi da karantarwa na addini su tsayu akan haka ba tare da sakaci ba lalle ne su zama suna kan karantarwa mai amfani da tarbiyya wadda yake mai bayar da tsayuwa daidai akan hanyar bin Allah hakika yana kan al'umman musulmai su tsayu akan ba da wajibi wadda Allah ya ce mutane su kiyaye shi gaba ɗaya su kuma shiryar da al'umma zuwa kan abin da zai musu amfani hakanan kuma ita kanta gwamnati wajibi ne a kanta ta tsayu ta ba da wajibin da Allah ya ɗora mata akan al'ummanta wajen mayar da waɗanda suke saba ma Allah su dawo kan hanya idan da gwamnati za ta tsaya da dokoki akan duk abin da ya saba wa Allah wanda ya kaza a hana shi ko a hukunta shi da za a zanna lafiya to amma gwamnati in kaga ta yi magana ka taba abin da ya shafa dokan ƙasa ne ka taba abin da ya shafi matsala ce nata amma dun ka saba ma Allah su suke ba da lasin ma a gina gidajen giya a gina gidajen luwaɗi a gina gidajen abubuwa kuma duk abubuwan haramun ne kuma duk ƙasan da ta cuɗanyu da wannan haƙiƙa ta dinga gamuwa da masifa da bala'i Allah ya sauke mu duk arzikin da ake samu ba za a rabu da talauci ba muddin akwai irin waɗannan to wajibi ne akan gwamnati ita kuma waɗannan abubuwa lallai ta yaƙi waɗannan abubuwa ta juyar da mutane kan hanyar ƙwarai abu na hudu a karantar da mutane ilimin da zai haifar musu ɗa mai ido ta yadda za su nisanci munanan abubuwa ta yadda wannan ilmantar da su da aka yi zai haifar musu da sakamako mai kyau wajen jujjuya al'amuransu yadda zai nisantar da su ƙasƙanci da wulaƙantuwa da nadama a cikin rayuwarsu don haka duk abin da ka ga yau da waɗannan abubuwan mutane za su tsayu a kansa su kiyaye shi kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi umarni to da ba haka ne al'umma yanzu take ba to amma dama manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu ƙa'ida akwai abin da gwamnati za ta iya kawarwa abinda kai ba za ka iya kawarwa da hannunka ba manzon Allah ya ce me ya ce ka faɗa da baki in kana da ikon faɗa kamar yadda yanzu muke faɗa idan ma faɗan ba za ka iya ba kai ba za ka iya hanawa ba kai ba za ka iya cewa a bari ba ko ka ce haramun ne kana tsoro ko kuma iliminka bai kai ba amma ka san babu kyau to kai ka kyamaci abin walaysa wara'a zalika bayan waɗannan abubuwa ka hana ko ka ƙi ko ka ƙyamata bayan wannan babu sauran wani mai imani mai imani shine ya hana ko ya yi me ya faɗa ba kyau ko ya yi me ko ya ƙi shi ba zai aikata ba in ka tsallaka wannan ka faɗa abin nan tarkon da ba za ka iya fita ba muna fata Allah ya tsare mu haƙiƙa bayan Allah ku yi ƙoƙari ku ji tsoron Allah ku tuba zuwa ga Allah ku gyara abin da ya rage muku na sauran kwanakinku domin mai tuba daga zunubi kamar bai da zunubi ne duk lokacin da kuka tuba zuwa ga Allah ga abin da kuka aikata to kamar ba ku taɓa yi ba ne matuƙar kun yi tuba yadda Allah ya ce taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha taubatan nasuha shine in mutum ya tuba ba zai koma ba ba wai yau ka tuba gobe ka koma jibi ka tuba gata ka koma ba shi ake so ba a'a tubu ilallahi taubatan nasuha to wanda yake irin wannan tuba kamar bai taɓa yin laifi ba ne kuma ka buɗe kunnuwanka ka yi wa'azi wa kanka ka kuma buɗe kunnuwanka ka saurari wa'azuzzuka da bayanai wadda masana suke faɗa ka kuma tuna wata rana da za ka tsayu a gaban ubangijin talikai ranar da mutum zai ga abin da ya aikata a gaba gare shi a ranar da azzalumi zai yi nadama ya kai tonsa me yasa ya aikata abu kaza da hannunsa nadaman da bata da iyaka ranar da rai bata mallaka makanta komai al'amari gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah ne don haka ka koma zuwa ga Allah kuma ka nisaci abubuwan da suke halakarwa ka nisanci abubuwan da suke taɓar da mutane ka nisanci kusantan mutanen banza ka matsi mutanen kirki ka yi amfani da abin da ya zo maka na shiriya ka nisanci abin da yake na ɓata don haka ku ji tsoron Allah bayin Allah ku kyautata a rayuwanku da irin ayyukanku don ku bar tarihi na ƙware kada bayan ka mutu a rinka labarin ai mutumin banza ya mutu ai mutumin kaza ya mutu a ku kyautata labarin ku duk an ambace ka a ce a mutumin kirki Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kar a ambace ka ya zama a kawo mummunan kalma ku gyara rayuwanku ku bar kyakkyawan ambato da za a rinka ambaton ku a baya da shi ku nisaci abin da zai kai ku zuwa ga kaskanci da walakanci a lokacin da za ku tsaya gaban Ubangiji, ku ji tsoron Allah, ku gode masa akan ni'ima da Allah ya muku. Hakika Allah ya halalta mana abubuwa masu daɗi, ya haramta mana munanan abubuwa. Don haka ya Allah, ka sanya son imani a cikin zuciyarmu ka sanya imani a cikin zuciyarmu ka ƙawata shi a cikin zukatanmu ya Allah ka sanya ƙin kafirci a cikin zukatanmu da fasikanci da sabo maka kai ne ubangijin talikai aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum سائر المسلمين من كل ذنب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم